الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na Irshadu Salik. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama karatu a cikin alkitabul awwal wanda shine kitabu bahara da fusulu na shiga baki ɗaya. a yau insha Allahu subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon littafi na biyu shine kitabu salati na'am
bismillahir rahmanir rahim kitabu salati yadkhulu waqtu adh-dhuhri biz-zawali wa hiya ziyadatu adh-dhilli ba'da ghayati naqsihi wa akhiru al-i'tiyari idha sara dhillu ash-shakhsi mithluhu ba'da dhilli adh-zawali مثله بعد ذل الزوال وهو أول وقت العصر وآخره مثليه
كتاب الصلاة wannan littafi yana bayani dangane da hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da sallah hukumce-hukumce waɗanda suka shafi sallah wanda sallah rukuni ce daga cikin rukunai na musulunci guda biyar wanda idan bawan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗu da Allah ta'ala ba tare da yana yin ta ba to Allah subhanahu wa ta'ala zai haɗu da shi yana mai hushi a gare shi kamar yadda Abdullahi dan Abbas wato ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Abbas kamar yadda yake cikin musnad na al-Imam Ibn Abi Shaybah wato abdullahi dan abbas ya kamu da rashin lafiya ta abin da ya shafi matsalan ido a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa sai aka ce da shi dawi ka wata da'us salata ayyaman faqala la sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu man taraka salata laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban wato naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa dukkan wanda ya bar sallah to zai haɗu da Allah alhali ubangiji subhanahu wata'ala yana mai hushi a tattare da shi wannan littafi na biyu zai mana bayani akan abin da ya shafi hukumce-hukumce na sallah kama daga lokacinta da kuma yadda ake kowace sallah daga cikin waɗannan sallolin guda biyar da kuma abubuwan da suke haɗe da suna annawafi malam ya ce ya dukulu waƙatu zuhuri bizawal waƙatu zuhur lokaci na sallar azuhur yana shiga ne bis zawali da zarar rana ta karkata daga tsakiyar sama ma'ana idza zalati shamsu an kabidi sama'i fa inna waqta zuhuri qad dakhal wato idan rana ta karkata daga tsakiyar sama haƙiƙa lokacin sallar azuhur ya shiga wahiyar ziyadatu zilli ba'da ghayati naqsihi to abinda ake cewa wato zawalu shams wahiyar ziyaratu dhilli shine daɗuwar iska daɗuwar inuwa wanda za ta sabko daga ɓangaren yamma ta yi gabas ta sabka ta yi gabas ta dinga haɓaka ta dinga daɗuwa ba da ghayati naqsihi bayan matuƙar raguwar inuwa ɗin inuwa wanda take ta safe wanda take shanyewa ta yi ɓangaren gabas ta ƙare ya zamanto babu ita ko ɗaya to wanda za ta sabko ta yamma to wannan lokacin lokacin sallan azuhur ya shiga wa akhiru likhtiyari wato ƙarshen lokaci wanda yake muhtari na sallar azuhur wanda ba a so bawan Allah ya jinkirta sallar azuhur hal wannan lokacin ya fice shine idza sara dhillu shakhsi mithlahu idan inuwar mutum ta zaman to kwatamkacin sa da abin da ya fiye ce idza sara dhillu kulli shay'in mithlahu idan inuwar kowane abu ta kasance kwatamkacin wannan abu saboda inuwar mutum ce inuwar budo ce inuwar kara ce inuwar icce ce inuwar littafi ce inda ta zama to kwatamkacin wannan abu kenan lokacin sallar azuhur ya zo ƙarshe ba da zilli azawal bayan inuwa wanda ta karkata rana ta karkatawar rana ta huce to kuma inuwa wanda za ta sauka ta yamma in dai inuwar kowane abu ya zama to kwatamkacinta wato wannan shine ƙarshen lokacin muhtari wanda yake na azuhur wa huwa awwalu waqtil asr sannan kuma wannan shine farkon lokaci na sallar la'asar la'asar lokacin ta yana shiga da zarar lokacin da inuwar mutum ta zama to daidai da shi wannan shine abin da hadisin Abdullahi dan Amr ibn al-As wanda yana cikin sunan na Abi Dawud ya tabbatar wanda kuma a wani lokacin manzo Allah ya sallaci azhur a wannan lokacin wa akhiruhu mithlaihi karshen lokaci wanda yake muhtari na sallar la'asar shine inuwar kowane abu ta zamanto linki biyinsa idan mutum ya tsaya inuwar shi ta yi gida biyinsa idan ka ajiye budo tsawon inuwar shi ta kai tsawon shi biyu idan ka ajiye tire ka tsaye da tire tsawon inuwar shi ta kai tsawon shi guda biyu to wannan shine karshen lokaci muhtari na sallar la'asar na'am والمغرب بالغروب مقدرا بفعلها بعد تحصيل شروطها والمغرب بالغروب wato ya dukulu waqtul a a wal magharibi da zaman to kenan ba wal maghariba ba wal magharibi wato lokacin sallar magariba shi kuma yana shiga ne bil ghurubi da zarar rana ta fada idan rana ta fada to lokacin sallar magariba ya shiga muqaddaran bi fi'liha ba'da tahsil shurutiha wato ana kaddara shi lokaci na sallar magariba da yinta bayan an tabbatar da sharuɗanta ga baki ɗaya. Wato wannan magana ta malam tana da kwai taƙidat. Yawwara wato wa yadkhulu waqtul maghribi bi ghurubi kursi shams wa waqtuha mudayyaqun jiddan. Wato lokacin salar magriba yana shiga ne da zaran kuskon rana ya fada. To kuma lokacinta yana da kwai kunci kwarai ma da gaske. Saboda idan ya zamanto mutum rana ta fada yana ɗauke da janaba ya tafi ya yi wanka ya fito ya saka kaya a jikin shi ya tafi ya yi kiran sallah ya sallan magarba shi kenan lokacin ta ya fita a wato kuma hadisai ingatattu suna nuna cewa da zarar rana ta fada ake yin sallar magarba kamar yadda hadisin salama ibn al-akwa Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya tabbatar wanda yana cikin sahihain salama ibn al-akwa ya ce kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba idza tawarat bil hijab wato mun kasance muna yin sallar magriba tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan dai rana ta suturtu da shamaki ga hadithin rafi ibn khadij Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda shi ma yana cikin bukhari kuma yana cikin muslim ya ce kunna nusalli al-maghriba ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nabdihi yawwara
والعشاء بغروب بغروب القمرة إلى منتهى الثلث والعشاء sannan kuma lokacin sallar isha'i yana shiga shi kuma bi ghurubil humra da fadawar wannan jajaja wanda yake wajen mahwadar rana wanda ake ce da shi ash-shafaq ila muntahar thuluthi to lokacinta yana ta tafiya har ya zuwa ƙarshen kashe ɗayan ukun dare na farko wato misali har ya zuwa wajen ƙarfe goma zuwa ƙarfe goma da rabi an gane ko tunda yanzu rana tana faɗa wajen ƙarfe bakwai idan mu ɗauka awa uku da rabi kenan awa uku da rabi rana ta fito misali ƙarfe shida da rabi an gane ko ƙarfe shida da rabi zuwa da karfe bakwai da karfe bakwai zuwa shida da rabi zamu ga muna da awa sha ɗaya da rabi ne to awa sha ɗaya da rabi idan ka kasa ta gida uku za ga ta baka awa uku da minti arba'in da wani abu kenan karfe shida karfe bakwai idan ta fada takwas tara goma goma da arba'in har zuwa goma da arba'in duka wani lokaci ne na sallar na sallar isha'i shine abin da yake nufi wato har ya zuwa ƙarshen kashi ɗayan ukun dare na farko wannan idan mutum ya jinkirta ta zuwa wannan lokacin saboda waɗansu a shigal wanda suke muhimmai to wannan babu laifi kuma haka aka fi so ma a dinga jinkirta ta zuwa ga wannan kin lokacin idan ya zamanto ba za a cutar da al'umma ta masallaci ba na'am والصبح بالفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى والأفضل التغليس بها التغليس بها wasubuhi bil fajri sadiq lokaci na sallar asubahi shi kuma yana shiga ne da zaran alfajir wanda yake na gaskiya ya keto wato alfajir saboda kashi biyu ne kamar yadda hadisin abdullahi ibn abbas wato wanda yana cikin almusa wanda yana cikin sahihu ibn hibban ya tabbatar da haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce alfajru fajrani fajrun yahrumu fihi at'am wa yahillu fihi as-salah wa fajrun yahrumu fihi as-salatu wa yahillu fihi at'am wato alfajir nau'i biyu ne akwai alfajir kin da cin abinci yake haramta ta dalilin ketowar shi sannan kuma yake halitta a yi sallar asubahi akwai alfujirkin da cin abinci baya haramta ta dalilin ketowar shi amma kuma sallah take haramta ta dalilin ketowar shi an gane ku shine yace alfajiru as-sadiq da ketowar alfajir wanda yake na gaskiya ilal isfaril a'la hal ya zuwa hasken gari wanda yake madaukaki wal afdalu at-taghlisu biha wato abin da yafi wajen abin da ya shafi sallar asubahi a buga sammako da yinta a bada ta da farkon lokacinta da zaran alfijir ya keto to kada a yi wata wata a yi ta da wurwuri saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zamanto shine a galabul ahwal nasa ya kasance yana yin sallar asubahi mata waɗanda suka halarci wannan sallar ta asubahi su dawo gidajensu amma ba a gane su kamar yadda nana Aisha radiyallahu anha ta faɗa kunna nisa'ul mu'minat yashhadna salatal fajr ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama thumma yansarifna ila buyutihinna hina yaqdina salata ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas wato mataye na mu'mine sun kasance suna halartar sallar asuba tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam sannan kuma su juyo su dawo gidajensu bayan an kammala sallar asubahi ba wani daga cikin sahabbai wanda yake iya gane su saboda sauran ragowar duhun dare da aka ce alghalas wato shine ikhtiladu daya'i subhi bi zalamin layl wato ya zamanto haske na asubahi wanda ya keto akwai sauran ragowar duhun dare kuma sadarwoyi wannan shine ake ce da shi alghalas akwai alghalas akwai alghabash wanda za mu kuma akwai alghasak wanda za mu yi bayani akan su insha Allah ta'ala na'am وتعجيل المغرب وتأخير البواقي في مساجد الجماعات قدرا لا يضر بهم وتعجيل المغرب hakanan kuma wal afdalu ta'jilul maghrib abin da yafi ga wanda zai yi sallar magriba shine ya gaggauta bada ta a farkon lokacinta saboda ita ba ta da lokaci wanda yake mai tsawo lokacinta mai kunci ne idan mutum yana laso lasotu yana ja ja ja to sai ya zamanto lokacin nata ya fita ba tare da ya afkar da ita ba shi yasa za ga cewa da yawa daga cikin malamai suna fifita yin ta a farkon lokaci da zaran dai rana ta fada an tabbatar da rana ta fada la yultafatu ila al-bayad alladhi fil maghrib wato ba a lura zuwa ga haske wanda yake wajen mahaɗar rana wannan ba a lura da shi ba a la'akari da shi matukar dai an tabbatar da rana ta fada shi kenan za a yi ta shine yasa ce wata ajilul maghrib da kuma jinkirta sallar magriba kuma ga hadisin rafi ibn khadij wanda muka kawo na dazu wanda yake nuni akan cewa manzo Allah yana bayar da ita ne a farkon lokacinta ta yanda idan aka gama sallar asubahi duk da yanda manzo Allah yake sallar asubahi da karatu mai tsawo wani daga cikin su zai tafi ya je shi yayi ta kandam din shi amma kuma yana tsinka da inda kibiyar shi ta fadi wata akhirul bawaƙi fi masajidil jama'at sannan kuma abin da ya fi shi ne jinkirta sauran sallolin wato su ne a ashabin ruba'iyya ma'abuta rakawai hurhudu kenan azuhur la'asar isha'i su ne albawaƙi idan ka cire asubahi mai raka biyu ka cire magriba mai raka uku to albawaƙi su ne waɗannan sallolin guda uku ko to da jinkirta su fi masajidil jama'ati a cikin masallatai wanda jama'a suke tattaruwa a yi sallah a cikin shi amma ƙadar Allah ya durru bihim gwalgwadon da ba zai cutar da mamun masallatan ba gwalgwadon yadda ba zai cutar da jama'ar da suke sallah a wannan masallacin ba kar ya zamanto limami dan an ce abin da ya fi a ta'akhiru kuma sai ya zamanto a zuwar sai karfe biyu da rabi zai fito to zai ila in ya fito a zuwar karfe biyu da rabi kowa ya sallashi ya koma gidan shi ko ladan in ba zai taro ba kar ya zama to la'asar sai karfe biyar karfe biyar saura minti goma zai fito kar isha ya zama to sai karfe tara da rabi karfe goma zai fito daga gida to wannan ya zama to gwargwadon yanda dai ba zai cutar da su ba ma'ana qadaran la yashqu alaihim la yadurru bihim gwargwadon yanda ba zai wahartar da su ba kuma ba zai cutar da su ba na'am والإبراد بالظهور في الحر وفي إبراد المنفرد قولان والإبراد بالظهور في الحر sannan kuma mustahabbi ne ana so a jinkirta sallar azuhur har ya zuwa kaifin rana ya ragu a lokacin da ake cikin tsananin zafi idan ana cikin tsananin zafi to mustahabbi ne a jinkirta sallar azuhur har dai gwargwadon yanda kaifin ranar zai ragu kamar yadda hadisin Abu Dharr ya tabbatar wanda yana cikin sahihain azana mu'azzinun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa qala wa abrid thumma azana fa qala wa abrid thumma qala idza ishtadda al-harru fa abridu bis salati fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam gane ko wato hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda yana cikin sahihain sannan kuma ga hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihain haka al-Imam Malik ya kawo shi cikin littafin sa Muwatta ga hadisin Anas bin Malik wanda shi kuma yana cikin Sahih Bukhari da waɗansu daga cikin hadisai wanda suke nuni akan cewa mustahabi ne a lokacin bazara a lokacin zafi a jinkirta sallar az-zuhur har ya zuwa gurgudan yanda rana kaifinta zai ragu na'am wa fi ibradil munfarid qawlani to cikin mutumin da zai yi sallah shi kadai shin mustahabbi ne ya jinkirta wannan sallar ta azura har ya zuwa rana ta dan yi kaifi saboda illar da ta sa mutum mutanen da za su yi sallah a cikin masallaci dalilin da yasa aka ce su jinkirta sallah saboda illar maujuda ce ga wanda zai yi sallah shi kadai ko ku a'a saboda illa dalilin da yasa saboda mutum ya fito daga gidan shi a lokacin tsananin zafi ya zo shi masallaci gurin ba kusa ba ne ga wahala da sauransu zai zama ya tsananta a gare shi kuma wannan shi ɗaya ne zai yi kayan shi babu wannan illa ɗin babu wannan larura ɗin to malamai sun yi maganganu guda biyu waɗansu suka ce ko shi kaɗai ne zai yi zai jinkirta ta ne zuwa wannan lokacin waɗansu kuma suka ce a yayi kayan shi saboda illa ɗin shi ne saboda kada a tsananta wa al'umma to shi kuma ba ta tare da shi amma dai ala kulli halin saboda manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan shaddal haru fa abridu bis salati wannan ya shimalul wahida wal jami wal jami wato ya wal jama'a ya shafi mutum da ya shafi jama'a idan jama'a za su yi sallah za su yi aiki da wannan sunna din a lokacin tsananin zafi haka idan mutum ɗaya zai yi sallah shi ma zai aiki da wannan sunna din na'am ومن شك ومن شك في دخول الوقت لم يصلي وليجتهد ويؤخر حتى يتحقق او يغلب على ظنه دخوله فان تبين الوقوع قبله اعاد shikenan ومن شك في دخول الوقت dukkan wanda yayi kokonto a cikin shigar lokaci shin lokaci ya shiga ko lokaci bai shiga ba lam yusalli to ba zai salla ba wani ya ji tahidi yanzu sai ya yi iyakacin kokarin shi cikin ganowa shin lokacin ya shiga ko lokaci bai shiga ba irin cikin lokacin da ake cikin lulami rana bata huto ba barantana a gane karfe ɗaya ce ko karfe biyu ce ko sha biyu ta rana ce sannan kuma ba mantar ba salula ba agogo da sauransu to yanzu barantana in yana da in akwai rana zai iya aiki da inuwa da sauransu ya ce lokacin azuhur ya shiga ko lokacin la'asar ya shiga ko lokacin magarba ya shiga to amma in ya zama to ba rana ko an wuni ana ruwa kuma ba wuta ba sauransu to yanzu sai ya yi ta kokon sai ya yi ijtihadi ya gano cewa lokaci ya shiga ko bai shiga ba in akwai waɗansu aura da nashi da yake yi wanda kafin ya gama lokaci kaza yayi to shikenan sai ya buga su an gane ko kenan da sauransu wa yu'akhir sai ya jinkirta wannan sallah din da yake ta babar lokacin ta ya shiga ko lokacin ta bai shiga ba hatta ya tahaddaqa dukhuluhu har dai shigar lokacin ya tabbata an gane ko har dai shigar lokacin ya tabbata ya zamanto yana da yaqini 100 bisa 100 lokaci ya shiga ko shakka babu aw ya ghaliba ala dhannihi dukhuluhu ko kuma shigar lokacin yayi rinjaye a bisa zatansa a zannin rajih lokaci ya shiga wato kashi 80 cikin 100 lokaci ya shiga ko kuma kashi 100 cikin 100 lokaci ya shiga shine hatta ya tahaddada da khulu san kursan kenan mi'a fil mi'a aw ya galiba ala zannihi dukhuluhu ko kuma 80 fil mi'a kashi 80 cikin 100 yana da kwai yakinin cewa lokaci ya shiga kashi 20 ne yake harshashe to shikenan sai ya sallah na'am haka ne na'am fa in tabayyana alwuqu'u qablahu a'ada idan ya bayyana a gare shi idan afkar da sallah ya bayyana a gare shi cewa ya yi ta ne qabla dukhuli waqti salati kafin shigar lokacin sallah ya gabatar da ita to a ada abadan wato sai ya sake sallar har abada wato dole ne ya sake ta saboda sallah ba a yin binnanta shibka ana yin binnanta idan aka yi ruwa ta hutu amma ita sallah ba a yin binnanta idan mutum ya yi sallah ya yi binnan sallah to ba ya da sallah ka afkar da ita kafin lokacinta to idan lokacinta ya sai ka sake ta saboda kamar yadda Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kama annaha la tu'adda qabla waqtiha kadhalika la tu'adda ba'da khuruj waqtiha illa bi dalilin نعم gane ko na'am ويدرك المعذورون wandiriku ويدرك المعذورون الحائض طهرت والجنون والمغمى wal عليه majnun
والمجنون Mm, والمغمى عليه يفيقان mm. wa yudrikul ma'azuruna az-zuhuraini al-ma'azurun waɗanda suke da kwai uzuri karɓaɓɓe wanda an amshi uzurinsu a cikin addini na musulunci wanda shari'a ta musulunci ta yi itibari da uzurinsu wa yudrikul zuhuraini wato suna riskar az-zuhur da la'asar li baqa'i khamsi raka'atin saboda wanzuwar wato gwalgwadon yadda za a samu raka'o'i guda biyar ba da taharati wa sitir bayan sun yi wanka sun suturce jikinsu kafin rana ta fada gwalgwadon yadda za a samu raka'o'i guda biyar kafin rana ta fada bayan sun tsarkake jikinsu sun kuma suturce jikinsu waɗannan alma'azurun shine wanda zai zano na farko ya ce alha'idu ta tsaharat mace wanda take jini na al'ada jini na al'ada ya ɗauke mata to shi kenan idan jini na al'ada ya ɗauke mata misali wajen ƙarfe shida ta tafi ta yi wanka ta shirya ta saka kaya a jikinta ta suturce jikinta ya zama to wajen shida da arba'in kayi kafin rana ta fada za a iya samun gwalgwadon yadda za a yi raka'a biyar a nutse ba tare da gaugawa ba ba tare da faca-facatu ba to yanzu idan ta yi sakaci irin sakaci nasu na mata ta je ta aikata waɗansu abubuwa har rana ta fada to ana binta bashin azuhur da lasar An gane ku shine alha'idu tadaharat wal majnunu yufiq hakanan mahaukaci wanda aljani ya taba shi yufiqu sai ya wartsake ya dawo cikin hayyacin shi shikenan irin mutum ne wanda aljani ya taba shi da safe ana ta mai ayatul kursiyu da sauran ay- ayoyi wanda ake karantawa na abin da ya shafi ruqiya Allah ta'ala ya ba shi lafiya daf da fadawar rana gwalgwadon yadda za a samu sama da raka a biyar ya tafi ya alwala da sauransu ya gyara jikin shi gwalgwadon yadda za a samu raka a biyar kafin rana ta fada to shi ma idan bai yi ba wannan sallah din yayi wasa har rana ta fada ana bin shi a zuhur da lasar wal mughma alaihi hakanan kuma wanda ya suma al mughma alaihi shine wanda aka sumar da shi irin mutumin da yana tafiya ko wani abu ya buge shi ya fadi ya suma bai san ba inda yake filat aka ɗauke shi aka kai shi gidansa tun wajen karfe 11 na rana bai hulhudo ba sai wajen karfe 6 da wani abu da ya hulhudo ya ce wani aida ne nake aka ce mishi a gidanka ne kake mana ga ɗakin ka ya ce daga na aka ɗauko ni shikenan aka mai bayani shikenan sai ya tashi ya tafi ya alwala ya yi azuhur da la'asar ya gyara jikinsa ya yi azuhur da la'asar shi ne yasa ya ce ya yi tasniyar su ya ce wal majnunu wal mughma alaihi yufi dani ma'ana wal majnunu yufiqu wal mughma alaihi aidan yufiqu na'am والصبي يحتلم والكافر يسلم الظهرين yace لبقاء ai mun karanta wannan kuma wasabiyu yahtalim yaro dan karami ya balaga yaro wanda yake dan shekara sha biyar ya tashi ya yi sallar azur ya yi la'asar bayan ya yi wannan kawai da ya dan kwanta barci kawai sai ya mafarki wanda mafarki yana ɗaya daga cikin alamomi na balaga ga namiji ko mace an gane ko to idan yaro dan karami idan yaro ya balaga to yanzu wajibi ne lokacin da ya azuhur da la'asar a ɗazu ya yi su ne a matsayin mustahabbi ne ya yi su kuma a yanzu sai ya sake su a matsayin su na wajibi kamar yadda anas dan malik allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya faɗa cikin littafin al-mustadrak ala sahihain lokacin da ya zo ya gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalam cewa ya ya yi mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to fala tadkhul alayya illa bi idni na'am
ولثلاث في السفر
wali salatin fi safar to kuma yanzu wa yudrikul ma'zurina ma'zuruna az-zuhuraini li baqa'i thalathi raka'atin fi safar shine yanda yake to kuma al-ma'zurun su waɗannan dai waɗanda aka yi wa uzuri wanda uzurin su yake amsashe ne to suna riskal az-zuhr da al-asr gwalgwadon yanda za a samu raka'o'i guda uku kafin rana ta fada idan a cikin halin bulaguro ne idan a cikin halin bulaguro ne gwargwadon yadda za a samu raka'o'i guda uku kafin rana ta fada to za su yi waɗannan sallolin a cikin bulaguro mace ta tafi aikin hajji shi ke jini na al'ada ya ɗauke mata kafin rana ta fada gwargwadon da za a samu raka uku bayan ta shirya ta yi komai to sai ta yi azuhur da la'asar azuhur raka a biyu la'asar raka a biyu kenan za ta yi raka uku kafin rana ta fada bayan rana ta fada ta ciko raka ɗaya ta la'asar kenan دونهن إلى ركعة الثانية فقط ila raka'atin thaniyati إلى yawa ركعته الثانية فقط walidunihin ila raka'atin thaniyati faqat to kuma inda ya zamanto sun riski ƙasa da raka'a biyar a halin zama a gida ko ƙasa da raka'a uku a halin bulaguro ila raka'atin zuwa ga raka'a ɗaya to a thaniya faqat wato sallah ta biyu ce kadai suka riska banda ta farko wato anan bai cece jini na al'ada ya ɗauke mata wajen daf da faɗawar rana bayan ta yi wanka ta saka tufafi a jikinta kafin rana ta faɗa gwargwadon da za a samu raka a hudu ko raka a biyu uku ko raka a biyu ko raka a ɗaya to yin sallar azuhur ta huce ta an gane ko sallar la'asar kaɗai za ta yi idan a cikin halin bulaguro ne haka ta faru da ita gwargwadon da za a samu raka a ɗaya ko raka a biyu kafin rana ta faɗa la'asar kaɗai za ta yi amma raka sallar azuhur ta huta lokacin ta ya fita an gane ku shine walidunihinna ila raka'atin thaniya faqat na'am ولأربع قبل الفجر إنشاءين ولدونهن isha al-isha'ain al-isha'aini
ولدونهن الأخيرة وتسقط الأوليان to shikenan walidunihinna ila raka'atin thaniya faqat ku wali arba'in qabla al-fajr al-isha'aini ma'ana wa yudrikul isha'aini al-ma'dhurun waɗanda aka yi wa uzuri karɓaɓɓe a cikin shari'a suna riskar sallar magruba da isha'i da arba'in gwalgwadon yadda za a samu raka'o'i guda hudu kafin alfijir ya keto to idan wannan uzurin nasu ya kau shikenan mace wanda take mai jini na al'ada ko kafiri ya musulunta kafiri cikin daren sallah ana cikin karatu wannan gurin ana gwangwaza tilawa wancan gurin ana gwangwaza tilawa kawai ji tsimin shi ya tashi kawai ya je ya kwarkwara wani malami gida ya ce wani ne ya ce ni ne moyis ne ne kaka yanzu da rauni ya ce ya ce a- shiga fita abin da na ji ya ratsa ni na zo in amshi musulunci yake ne ya bashi ya bashi kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya yayi ya gaya mushi dokoki ga baki ɗaya ce ya yarda yake ne ya je ya shirya kafin alfajir ya ke to gwalgwada yadda za a samu rakawo'i guda hudu yanzu sai aka maka lawa ya ce to magarba da isha ta hau kanka yanzu tun daga yanzu a fara yake da musulunci ya ce ba komai a rama shi kenan aje a koya mai yadda ake sallah magarba zai raka uku isha'i ya raka hudu an gane ku na'am
والسبه waliduni hinnal akhirata to kuma inda ya zamanto ƙasa da raka'a hudu ce aka samu a cikin dare an gane ku wannan la'ati bara fi halati safar wala fi halati a al-iqama ba za a lura ba da halin balaguro ne ko halin zama a gida ne saboda ita magarba da maraka uku ake ta a cikin balaguro kake ko a gida kake a zaune kawai raka uku za ka yi ba bambanci tsakankanin wanda yake zaune a gida da wanda yake bulaguro bangaren abin da ya shafi sallar isha'i ya sallar magarba kowa raka uku yake yin ta to kenan tunda ita ce ta farko da ita za a yi lissafi idan ka yi raka uku na farko yan sauran raka ɗaya raka ɗaya sai ka yi sallar isha'i a ciki ka riski raka ɗaya kenan a cikin lokaci ukun kayi su a wajen lokaci za a baka hukuncin tamkar kayi sallar ne a cikin lokaci to amma in ya zamanto ƙasa da raka'a uku ƙasa da raka'a hudu ko raka'a uku ko raka'a biyu ko raka'a ɗaya to al'akhirata yanzu magariba lokacin ta ya fita yanzu ta ƙarshe din ita zai yi wa tasqutu al-ulayani al-ulayani wato waɗannan na farkon guda biyu duka suna faduwa a lokacin azuhur da la'asar inda yamma ne kenan azuhur ta faɗi a lokacin magriba da isha'i inda dare ne magriba ta faɗi saboda su ne na farko daga cikin su shi ne yasa ce al'ula yani na farko din nan guda biyu su suke faduwa in ya zamanto adadin da za a samu bai kai adadin da zai yalwaci a yi ta farko din bane kuma a samu raka daya a cikin ta biyu shi ne ta farko ta faɗi subhi li ba'i raka'atin raka'atin qabla tulu'i wa qabla qabla tulu'i qabla tulu'i wa tulu'ul qadri bi mithli dhalika muslimun illa an-nawma wan nisyana shi kenan wasubihi li baqa'i raka'atin qabla dhulu' sannan kuma suna riskar sallar asubahi gwalgwadon yanda za a samu raka'a guda ɗaya kafin rana ta keto wa durul udri li mithli dhalika musqitun illa an-nawma wan nisyan to fadowar uzuri mutum uzuri ya fado mushi da kwatamkacin irin wannan lokacin gwargwadon yadda rana za ta fada kafin rana ta fada za a samu raka a biyar kafin rana ta fada shi kenan sai mace jini na al'ada ya zo mata saboda tana jaran-jaran tu ba ta yi ba a zuwa ba ta yi la'asar har wannan lokacin ba shi kenan ina haha ba tu yi wakati jima ta yi jini na al'ada cikin lokacin su ba za ta rama su ba bayan jini na al'ada ya doke mata an gane ku an gane da kyau ko ya zamanto mutum ya je shi ya zo daga gona ya gaji da ya tashi kuma irin mutanen nan ne da suke son su tafi balo su je motsa jiki ya je shi ana balo wani ya mangare shi da ya mangare shi su mafalat da aka ɗauko shi a buge bai ma san ba inda yake bayan rana ta faɗa ya gane cewa mai shi ashe shi an kashi gida kuma bai azura da la'asar ba to sallar azura da la'asar ta sauka a kan shi saboda lokacin su wato asume lokacin su ya karasa an gane ko ko irin mahaukaci wanda ya zamanto yana farfadiya irin wannan lokacin kuma bai azur da la'asar ba bai dawo cikin hayyacin shi ba sai bayan rana ta fada duka waɗannan duka muskiɗu wato wannan uzuri da ya faɗo a irin kwatamkacin wannan to yana sare su da wannan sallah ɗin illan nauma wan nisyan face dai barci da kuma mantuwa waɗannan guda biyun su ba sa sabkewa wato sallah daga kan mutum idan ya zamanto mutum yana cikin idan ya zamanto mutum yana cikin tunani cewa bai a zuhur ba bai yi la'asar ba wajen karfe biyar barci ya kwashe shi bai tashi ba sai bayan rana ta fada to a zuhur da la'asar tana na akan shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi bayani a hadisi karara cikin littafin wato sahihai hadithin Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i al-Ansari da kuma hadithin Anas bin Malik da kuma hadisin imran ibn hussein allah ta'ala ya kare yadda da su a gane ko ko kuma ya zamanto a annasi ne wato mutumin da ya manta shi kuma yana tuni yana tuni bai yi sallar azur da la'asar ba can kawai ya tafi kwallo kawai sai ma ya manta bai azur da la'asar ba sai bayan an dawo daga kwallo ya yi wanka zai tafi masallaci kawai sai rus ya ji zuciya shi ya ce ah abin ya asur da lasar ba shi to yanzu ba ta sauka da kan shi shi kenan sai ya yi su an gane ko shi ne ce illan nauma wa nisiyan wato face dai barci da kuma mantuwa wannan su ba sa sare suwa mutum sallah sai dai idan ya tuna kawai zai yi ko kuma idan ya tashi daga barcin zai wannan shine kafarar su na'am wal bulughu fil waqti yujibu i'adata fardan wa qabla fawati al jumu'ati yujibu ityanaha itiyana ityanaha wal bulughu fil waqti yujibu al i'ada wato inda mutum ya balaga a cikin lokaci ya balaga a lokacin sallar azuhur ko a lokacin sallar la'asar kafin dai rana ta fada ɗaya daga cikin alamomi na balaga suka bayyana a tattare da shi ko kafin alfajir ya keto ɗaya daga cikin alamomi na balaga suka bayyana a tattare da shi to wannan yujibul i'adata fardan yana wajibta wa mutum ya sake wannan sallah din da niyya ta farilla saboda lokacin da yayi ta a matsayin ta ta mustahabbi ce akan shi ba a matsayin ta ta farilla ba ce akan shi an gane ko wa qabla fawatil jumu'ati to idan ya zamanto mutum ya balaga kafin kubucewar juma'a shikenan da ranar da ya balaga wajen karfe 1 ta rana ya tashi daga barci ya ga wandon shi a jiki yayin mafalki to yanzu yujibu itiyana ha yana wajibta mishi ya tafi sallar juma'a ya gaggauta ya tafi yayi wanka ya saka kaya a jikin shi ya tafi juma'a na'am ومن تطهر وأدرك الوقت فأحدث لزمه ما كان أدرك وقته
wa man taɓahara dukkan wanda ya tsarkaka ya yi alwalla ko kuma ya yi wanka wa adarakal waƙata kuma ya riski lokaci fa a hadatsa sai kuma kari ya zo mishi ɗaya daga cikin abubuwan da suke karya alwalla ya faru da shi to lazimahu ma kana adraka waqtahu wato sallar da ya riski lokacinta ta kama shi ko da lokacinta yanzu ya fita misali irin mutumin da ya tashi daga wato cikin magaji na suma da ya yi wajen karfe shida ya yi wanka ya huto ya yi alwala ya saka kaya a jikin shi yana fama zai je shi ya yi sallah har lokacin sai cikin shi ya ce kur ya dauki sani da gudu ya shiga ban daki ya huto ba sai ana kiran sallar magariba an gane ko yanzu sai ya zamanto abin da ya karya sai ya zamanto alwallan nan ta karye to yanzu abin da ya riski lokacin nashi ya zamanto wajibi ne sai ya rama shi ko da ba rana ta fada na'am وكذلك من ذكر صلاة منسية وإن خرج الوقت wa kadhalika man zakara salatan mansiyatan hakanan kuma dukkan mutumin da ya tuna sallah wanda ya manta ta wajibi ne ya yi ta wa in kharajal waqtu yace kai ko da lokacinta ya fita wajibi ne ya yi ta an gane ko ko da lokacinta ya fita wajibi ne ya rama ta in dai sallah ce ta farilla mutum bai yi ta ba sai daga baya ya tuna to in dai tunawa ce ba da gangan bane ya barta to wajibi ne ya yi ta kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk